بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da sha tara ga watan rabi'i nisani ijirana da shekara 1434 daidai da biyu ga watan march shekara ta 2013 wannan shine kasan na 72 daga cikin jiran giyar karatutukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba ibnu taymiya yana ci gaba da kawo mana maganganun malamai daga cikin waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo bayan su waɗanda ake ganin a zahiri su ma suna da fahimta irin fahimta ta mutaakhiri amma kuma duk da haka sun yi fassara irin fassarar malaman salaf wato ana ganin cewa suna daga cikin ƙungiyoyin waɗanda suke tawilin ayoyi da hadisai na siffofin Allah amma kuma sai aka samu sun yi ainihin wato fassarori irin na malaman farko malam ya kawo maganar al'imamu abul hassan al'ashari don haka ina ganin saboda munasabar karatu bari mu ɗauko daga inda ya ce wa ƙala abul hassan ali ibn ismail al'ashari al-mutakallim sahibu tariƙatil mansuba ilaihi fil kalam al'imamu abul hassan aliyu ɗan ismail al'ashari babban malami masanin ilmul kalam wanda ike jagora ne na hanyar nan da ake danganta mutane zuwa gare shi wajen ilmul kalam wato ash'ariyanci ya faɗi fi kitabihi allazi sannafahu fi ikhtilafil musallin a cikin littafin shi da ya rubuta dangane da bayanin sabanin musulmi wa makalatil islamiyyin da kuma irin aƙidojin da masallata suke da su makalatul islamiyyin waktilaful musallin wannan littafin yana daga cikin daɗaɗɗun littattafai a musulunci waɗanda suka fassara aƙidoji mabambanta na musulmi da kuma ƙungiyoyin musulmi da ɗariƙunsu da makamantansu to ya faɗi a cikin wannan littafin nashi wa zakara firakar rawafin ya faɗi cewa 'yan shi'a su kansu to suna da ƙungiyoyi daban-daban a cikinsu wal khawarij da kuma ainihin khawarijawa su ma khawarijawa a cikinsu suna da ƙungiyoyi daban-daban ko a nan najeriya yanzu da khawarijanci ya faru a nan kurkusa da mu shine zamanin ɗan hodiyo khawarijawa suka balle wasu suka yi wajen ƙasar da ake kira kebe a yanzu wasu suka ainihin yo gaba waɗanda suka yo gaba ga sunan su ne suka kafa garuruka gefen kwatarkwashi a yanzu wajen duwatsun kwatarkwashi asalin su khawarijawa ne da tafiya ta tafiya sai kuma sai suka juye sai suka zama ƙungiyoyi daban-daban daga ciki har aka samu mu'tazilawa waɗanda har yanzu a wannan yankin kaje ka samu malaman yankin za ka same su da ɗayan waɗannan aƙidu irin na khawarijanci ko kuma mu'tazilanci na daga cikin babban abin da zai shaida maka haka akwai malaman da kaje kai hira da su tsine wa ɗan hodiyo suke yi yana nuna khawarijawa ne ko mu'tazilawa amma an ka bincike su menene dalilin su na tsine wa ɗan hodiyo da sauransu sai ce ya zo ya haifar da musulmi rikici ya haifar da kaza ya haifar da kaza ya haifar da kaza ya haifar da kaza saboda zamani yayi tsawo har sun manta dalilin da yasa iyayensu suka yi wa ɗan hodiyo tawaye hawarijanci ne bello shi ya fi fama da su domin sun bayyana ne a ƙarshen rayuwar ɗan hodiyo bai wuce 'yan watanni bakwai takwas tara ɗan hodiyo ya rasu shi yasa tun a lokacin ɗan hodiyo yau bello wata wasiya yana cewa zan rasu zan barka cikin fitintunu da rigingimu amma an allah so na san za ka iya ɗaukan su na haka bello ya yi fama da su kwarai da gaske to su kansu kungiya kungiya ne idan ka to zamanin nan yanzu waɗanda ake kiransu yan boko haram yanzu yan boko haram sun kasu isu isu wajen kashi biyar isu isu wajen kashi biyar banda wata kungiyar wadda ita ma mai karfi ce wadda ita kuma ta dangantu zuwa ga irin wannan aƙidan ne amma ita ba ma daga cikin waɗancan ta balle ba a da can sun kasu kashi biyu misali in ka saurari kasar ɗina na waye kashe malam ja'afar za ka ji na yi ishara dangane da 'yan boko haram a ƙarshe sai na ƙarfafi magana a kai 'yan boko haram su muhammad yusuf sun sha bamban da 'yan boko haram su mustapha 'yan oke ne dukansu 'yan boko haram ne kuma waɗanda dukkaninsu ko waɗannansu suna da'awa ne irin wannan amma kuma isu isu suna faɗa da juna shi yasa a wannan lokacin kaji na yi maganar da umumiya babu wani ɗan ƙungiya da yake muttahami ne game da kisan malam ja'afar wanda yake na bashi ya sha ruwa lafiya a cikin kasar din kowa sai da na tayar mishi da hankali amma hakikanin al'amari mu mun san daga cikin su suwane ne prime suspect among the most prime suspect daga cikin su waɗanne aka fi zargi su ne waɗancan su Mustapha din domin tun a wancan lokacin su ne har suke rikici da Muhammad Yusuf akan kafirta Malam Ja'far shi kuma Muhammad Yusuf wani lokacin yana dan resisting yana dan turjewa shi yasa ko da kashe Malam Ja'far Muhammad Yusuf ya zo ta'aziyar amma su su Mustafa suna can suna dariya dukkanin su muna da record din kowanne daga cikin su da irin aƙidojin su da irin shegantakun su mahalli irin wannan shine kawai mahallin a bayyana ba dan kuma saboda mahalli ne na ka san ainihin aƙidoji to don haka hatta 'yan boko haram a asalin yadda suka fara a najeriya a ƙungiyoyi guda biyu ne suka fara na haka waɗanda aka yakin kanamma da su daban da waɗanda kuma suke bin muhammad yusuf domin su da kansu sai da suka kafirta muhammad yusuf suka ce mishi a fita ya ce lokaci bai ba suka ce mishi a ta'amurunan nasa bilbirri watan sauna an fusa kuma an tumtat lunar kita kana umarnin mutane da alheri a yi jihadi kuma an zo za a fita ka ce lokaci bai isa ba lokaci bai yi ba suka aje mishi buhunan kafirci sai suka yo gaba na fata an gane a cikin kungiyar ta Muhammad Yusuf akwai waɗanda suke kallon Muhammad Yusuf ba shi da capability da cancanta zaman shugaba idan ka je kan YouTube zaka ga hoton Muhammad Yusuf na video zaka ga yana ɗaure da bandeji a hannun shi na hagu ko na dama lokacin da aka tashi za a yi wannan jihadi daga gidan shi an tashi taro sai ya ce musu gaskiya ba mu da shirin da za mu iya abin nan sai ɗaya daga cikin sai tsalle sai ya harbi hannun shi na dama ya ce don ka san mun shirya ko kai za mu iya kashewa shi yasa za ka gan shi da bandeji ba sojojin najeriya ne suka yi mishi wannan na hannun shi ba sojojin shi ne da kanshi waɗanda suka zama charged and overcharged in baka manta ba abin da Aminu Gwandi ya faɗi kenan a cikin kaset din nan namu maganganu ne waɗanda mu ne kaɗai muke fassara abubuwan mu Allah madaukakin sarki ya taimaka a yanzu ko da aka kai haka to a yanzu iyakacin kungiyar Muhammad Yusuf kawai banda waɗancan yan kanan ma da su Yusuf da da da, da su Mustafa da yan Okene da sauransu waɗannan suna da kungiyoyi guda biyar ne a yanzu don haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta zauna da su a wasu makonni da suka wuce gaskiya ne ta zauna da ɗaya daga cikinsu ne sauran kuma fa ba a zauna da su ba don haka fituna ba ta ƙare ba to al'imamu abul hassan al'asharin ka karanta wannan littafin sai da ya kawo makalat da ikhtilaful musallin dukkan wani mai sallah sai ya ce ga kungiyar da yake a cikin kungiyar kuma sai ya ce ta dare ta kasu kashi kaza shine ikhtilaful musallin masallata ne aqidar su daya a jimillance amma a cikin su kuma sun sha bamban yan shi'a suna da wannan ya kawo malam ya yi bayani a ƙasa ya ce mun wuce gaba da bayani dangane da khawarij in ba ku manta ba mun tattauna a can baya wal murji'a da kuma murji'awa murji'a ga su a ƙasa sai yake cewa al murji'a asalin ita kalmar murji'a suna ne na ƙungiya minal irja'i kalmar daga irja'i ne menene irja'i wa huwa ta'khir shine jinkirtawa dakatawa saurarawa wa minhu qawluhu ta'ala na daga cikin inda Allah madaukakin sarki yake cewa qalu arjih wa akhahu annabi Musa da yayi wa'azi ba a ji dadin wa'azin shi ba aka zo fada sai aka ce a'a ka a bar shi ya tafi a dakatar da shi da dan uwan shi kaga dakatarwa da shi da dan uwan shi to ku dakatar da shi wannan ita ce aya ta 111 cikin suratul araf me yasa ake kiran murji'awa da wannan suna malam yace wa summu bizalika li'annahum akharu al'amala an musammal iman saboda sun jinkirtar da aiki daga cikin tarin abin da ake kira imani suka ce aiki ba imani bane menene imani shine abin da ka faɗi a bakinka dan haka la ilaha illallah imani ne to sallah fa sai suka ce ba imani bane to jinkirtar da sallah da suka yi daga sakata wanda ya kamata in ana magana imani imani akwai na baki kamar faɗin la ilaha illallah imani akwai na zuci kamar kudurta cewa Allah ɗaya ne imani akwai na gaɓoɓi kamar sallah to sai suka ce a'a imani kawai da baki ake faɗin shi sai aka ce musu dangane da aiki fa sai suka ce a jinkirtar da aiki aiki ba shi daga cikin abubuwan da za a saka a cikin tattaruwar imani kun ji dalilin da malamai suka ce musu murji'awa waɗanda suka jinkirtar da aiki daga su saka shi cikin tattaruwar imani faƙalu sai suka ce al'imanu huwa li'itiqadu bil qalbi faqat suka ce imani shine kawai mutum ya kudurce da zuci kadai ma in ya kudurce da zuci kadai ya isar mai wannan magana take nufi kenan ko da bai furta da bakin shi ba ya kudurce da zuci to ya isar wa minhum man qala al iman huwa li i'tiqad wan nutq faqat to su ma da yake kun ga kungiyoyi ne ko daga cikin su kuma akwai wadanda suka ce a imani kudurcewa da kuma fadi kadai wasu kuma suka ce a kudurcewa kadai da haka in a zuciyarka ka kudurci Allah ɗaya ne to ko da baka faɗi da baki ba to babu laifi amma a cikin so suka ce a sai ka haɗa da faɗi da baki amma dukkanin ƙungiyoyin guda biyu a cikin su ko sun yadda akan cewa dai aiki ba shi daga cikin abin da ake sakawa a imani wakila a wata fassarar malamai suka ce sun mu bi zalika li'ita'ihim raja an ainihin wato kira su da sunan murji'awa ne saboda yaddarsu da irja'i haisu kalu da suka ce la ya durru ma'al imani ma'asiya ma'al imani ma'asiya ma'ana suka ce in dai mutum yana da imani ko to duk sabon Allah da yayi to wannan sabon Allah ba zai cutar da shi ba kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a kamar yadda yake duk wata ta'a ba za ta amfanar ba matukar mutum yana tare da kafirci to kun ga duka waɗannan fassarorin nasu ko akwai shirme ya saba wa abin da musulmi ahli sunna suka fassara saban Allah baya cutar da mai imani me suke nufi in dai kai imani da Allah ko to ko ka sha giya ko kai zina ko kai caca ko kai sata duk abin da kai ba zai taba imanin ka ba imanin ka na nan daram ba abin da ya rage shi balle ya rusa shi kun fahimci wannan a wani ɓangaren kuma sai suka ce kamar yadda kafiri in ya yi wa Allah biyayya aikin banza ya yi wannan ma ya saba ma aƙidan musulmi aƙidan musulmi ba sa cewa Allah na ɓata aikin kafiri sai in kafirin ya mutu na haka idan kafiri ya yi sadaka idan kafiri ya yi biyayyar Allah idan kafiri ya yi wani alheri sai a rubuta wannan abin da ya yi kuma a rubuta ladan abin da ya yi a ƙarƙashin sunan shi amma tabbatar mishi da samun wannan amfanin da ke cikin wannan ladan sai in ya tabbata yana da imani kenan ranar duk da okonko ko okoro ko juliana suka yi imani a da suna sadaka to wannan sadakar da suke a da sai a tattaro ladan gaba ɗaya sai a basu shine annabi yake ce wani dattijo aslamta alama aslafta min alkhairi ai ka musulunta ne a bisa duk alherin da kake za ka ga ayo akwai kiristoci da yawa suna sadar da zumunta su ne wa makwabta alheri suna ciyar da miskinai suna sadaka suna zuwa gidan marayu da gajiyayyu suna yin ayyukan alheri ko ƙa'ida ƙur'aniya ita ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda duk yake kyakkyawan aiki to Allah madaukakin sarki ba zai bata shi ba to na daga cikin siffar kyakkyawan aiki da sharadi shine me aiki ya zama irin wanda Allah ya ce Allah ya ce ai sadaka ko bai ce ba marayu talakawa gajiyayyu duk Allah ya ce a kyautata musu to Kirista yayi to kaga ya taka matakin farko na aikin alheri wanne ne mataki na biyu shine tsarkin zuciyar da za ta sa a karba to ita ce ba shi da ita to da yake Allah adili ne sai ya rubuta aikin sai aje ran da ya samarwa da kanshi tsarkin zuciyar sai Allah ya ce shikenan ku tabbatar mishi da ladan dan haka zaka ga duk yadda kafiri ya kafirci a cikin haka ba a rasa wasu alherai da ya taba yi ko kare ya shayar ruwa ko mage ko menene to ran da duk ya faɗi kalmar la ilaha illallah in ya rasu nan take to ko girman kalmar la ilaha illallah da kuma ayyukan da ya gabatar din nan na alheri sun isa su samu rahama Allah a ƙarƙashin wannan jama'a malam yake cewa wasu sun kiraye su ainihin wato abin nan me yake da suna a murji'a ne saboda ainihin wato li'ita'ihim al-raja wato saboda suna da fatan duk wanda yake mumini ne to tabbas zai samu rahama Allah duk saban shi saban ba zai cutar da shi ba sai malam ya ce wahum firakun shatta su murji'awa kungiya ce daban-daban minha daga cikinsu akwai aljahamiyya akwai jahamawa murji'awa jahamiyya kamar su ɗahir bauchi yanzu ɗahir bauchi jahami ne yana ta'awilin sifat sannan duk ɓanɓarmar da za ka je ka yi almuhimmu dai ka zo ka kawo musu sadaka almuhimmu dai ka zo ka karɓi zikirorinsu har za ka ji suna cewa yo kana ta zikiri kana ta zikiri ba ka samun wani saɓon Allah ka ne to ai zikirin me zai ci istigifarin me zai ci wato ka zauna ka roƙi Allah ya gafarta maka kuma kai ba kai zunubi ba su abin da suke gani to ai mai zunubi yake roƙon gafara to tunda kai baka roƙon gafara ka zauna ka yi istighfari kafa ɗari to ai istighfarin naka zai rasa me zai ci sai a ce to samu abubuwan da za ka rinka yi waɗanda za su tafi tare da istighfarin da kake yi kun ga wannan murji'anci ne domin na daga cikin abin da nake so ku fahimta a murji'anci shine ɗaurewa fasiki gindi saboda yana da imani ko kuma saboda yana da wani aiki ma'ana tunda ina da katan ɗin omo to duk inda naga kwata sai in yi sufa cikinta ko kun fahimta jama'a to wannan irin aƙida jahamawa suna da ita duk inda jahami yake to zaka same shi da wannan sannan wal yunisiya da yunusawa wal ghassaniya da ghassanawa wattaumaniya ko haka ne wattaumaniya da kuma taumanawa wasaubaniya da saubaniyawa walmuraisiya da muraisawa wa ghairihim da ma waɗansunsu irin waɗannan aƙidojin da kaji an faɗi ƙungiyoyinsu daban-daban ko to kun ga fa'idar irin wannan littafin kenan in ka buɗe sai ka buɗo alkhawarij in ya gama maka bayani dangane da khawarijawa sai kuma ka ji ya ce firakul khawarij sai ka ji ya faɗi ƙungiya kaza sai ya ce su ga aƙida su wato a cikin ƙungiyar ko kun fahimta wadda asalin wata aƙida ɗaya ta haɗa su misali boko haram khawarij dukkansu suna da gaggawa kafirta musulmi da zaren yayi wani abu wanda yake na sabon Allah ne dukkaninsu sun haɗu akan cewa karatun boko aikin gwamnati siyasa kafirci ce raman aka shigo cikinsu kuma da suwa za a fara kashewa daga cikin waɗanda suka yi ridda wasu suka ce a fara da malamai wasu suka ce a fara da 'yan siyasa wasu suka ce a fara da sarakuna wasu suka ce a fara da jama'a gari wasu suka ce a fara kaiwa gwamnatin tarayya hari to akan wannan sai suka rabu to da suka rabu suka yi suka yi su haɗu sai aka ce to kullun ya amalu ala shakilatihi to shikenan tunda dukkan mu mun yadda malaman nan sun zama kafirai yan sandan sun zama kafirai sojoji sun zama kafirai amma bambancin da ya faru cikin mu da suwa za a fara to kowa ya je ya fara da waɗanda yadda da su don haka idan ba kana takaffi kana bibiyar su ba ko ba za ka gane za su rinka ɗauke kafa sai a ji an ce ai sun daina kashe malamai yanzu a'a da tafiya ta tafiya sai wasu suka da suka yi reverse suka ce suna ganin kashe malamai kuskure ne don haka a daina kashe malamai to kaga yanzu kuma wata sabuwar aƙida ta shigo da da bata a da dukkansu sun haɗu akan za a kashe malamai sai dai wasu su ce malaman za a fara da su su ce ba malaman ba to yanzu kuma sai suka dawo waɗannan sun ce gaba ɗaya a daina kashe malamai da tafiya ta tafiya sai kuma ko zai yiwu ma a dawo cikin gari a zauna a tsagaita wutar jihadi ko ba zai yiwu ba to kun ga duk ire-iren waɗannan ko haka ake samu a dukkan kungiyoyin 'yan bid'a in suka tafi suka tafi sai wata matsala ta taso idan matsala ta taso ba za ta taba wucewa ba sai ta raba su shi yasa kullum muke cewa ahli sunna ba haka ake ba kada ahli sunna ku zama Saddam Husaini ya turmushe Iraki akan wannan matsala za ku rabu ta Kuwait akan wannan matsala za ku rabu ana nan ana iya auren ahalul kitabi ko ba a iya auren ahalul kitabi sai kun rabu ana nan shin ma wai akwai ahalul kitabi a duniya yau ko babu sai kun rabu ana nan shin hannu za a sake shi ne ko za a rungume a sallah sai kun rabu wato ba sabanin fahimtar ake suka ba a nan tukuna a'a sabanin fahimta zai iya faruwa domin ko cikin sahabbai ibnu umar yana ganin cewa kirista ko ba yahudiya mushirika ce ya ce don ban san wanda ya fi shirka fiye da wanda ya ce Allah ne uban shi ba aka ce to ya kana gaza aura ya ce arniyar bayan Allah ya haramta auren arniyar yana faɗin wannan amma ga aya kuma Allah ya ce za a auri ahlul kitabi sai ya ce ai ahlul kitabi ba sa shirka ana nufin waɗanda suke da littafin kafin su lalace amma ibnu umar ya shagaltu idan waɗannan ne ai ba sauransu a duniya don haka ayar kenan ba ta da ma'ana amma kaga sahabi ne haka ya tafi a daidai sanda ya tafi haka ko shi kuma jabir yana da mata kirista kuma yana ganin daidai ne a daidai sanda ya tafi haka wane ya ce ba za a ci yankansu ba wane kuma aka ce kiristoci ne suka yanko rago daga coci suka kawo mana maci sai da ya ce oh Allah mun tuba Allah ka yafe mana mun cika ganganci jama'a bayan Allah ya ce mu ci ya ce a ci kawai ka je ka karanta littafin annasikh wal mansukh na al-imam Abu Ja'far an-Nahas zaka ga sabanin malamai game da wannan matsalar kenan ashe suna yi amma haka zo sallah Abdullahi dan Umar in ya wuce Abu da zai bi shi in Jabir ya zo ya wuce za su bi shi sallah kaga ba su rabu ba kenan amma ahli sunna a Najeriya duk matsalar da ta zo to sai an juya ta ta zama matsalar kafirci da imani yadda sai an ce kada wane ya bi sallah ku dubi jilsatul istiraha shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ta wuce jilsatul istiraha malaman fiqh wannan ya ce za a yi wannan ya ce ba za a yi ba amma a hakan suna bin junansu sallah amma da ta zo Najeriya fa sai da aka raba a cikin ahlus sunna da haka ku kiyaye bambancin kiristoci da yahudawa da sauran kafirai da musulmi shine musulmi sabanin fahimta baya raba su amma arnafa yana raba su don haka Allah ya ce wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun kar ku zama irin arna waɗanda suka rarraba addinin su kuma kowace kungiya abin da ke gabanta kawai shi ya dame ta na ɗaya kenan na biyu ahlus sunna kar ku zama irin yan bid'a yan bid'a duk abin da suka yi sabani to sai an rabu kenan har abada ka duba har yau tijjaniyar kano da ta bauchi da kaduna ba su haɗu ba shine har yau tsakanin su ɗahir bauchi da su isa rabi'u ba a ga maciji tun daga ranar farko da wakilan tijjani suka taho da wakilan kaulaha suka zo suka ce to kai isa rabi'u kai ne wakilin tijjani a najeriya saboda kai kake hidima da kuɗi to shi kuma ɗahir bauchi sai ya sa rai a'a ai wanda yake hidima da karatu a tijjaniyar yau a Najeriya ba kamar shi su kuma sai suka ce a wanda yake hidima da kuɗi shi tijjaniye wasiya ake ba wannan lamba to kai kuma ɗahir bauchi kana da kuɗin amma ba da su kake hidima ba da karatu kake yi da haka sai aka ce to a ba isi haka rabiu da aka ba shi sai gaba gaba bakar gaba majabakin ɗahir bauchi wannan da ya rasu ɗan hassan kura daga kano suka kawo shi da an yi alliance ne tsakanin tijjaniya kano da ta kaduna aka amma akan wannan sai suka janye shi suka ce to sun janye shi da suka janye shi shine ɗahir bauchi ya kawo 'ya'yan shi yasa har yau bala'in suke a tsakaninsu har yau ba sa ga miciji har yau ba sa ƙaunar junansu me ya zafi tunda an ba wani sai a ce alhamdulillah ahli suna ba sa rabuwa abdullahi gwandu ya taho daga gwandu an ba shi labarin mutuwa dan uwan shi shaƙiƙin shi wanda in a duban cancanta ne huwa aula shi ya fi cancanta amma da ya zo sai suka haɗa baki ba sa ƙaunar ya zo ya iso da daddare sai aka ce wa sarkin kofa kai ya buɗe mai sai ya samu wuri sai shimfiɗa shimfiɗa ya zaman shi asuba ta aka kira sallah ya tashi ya sallah shi da jama'a shi sai da aka idar da sallar juma'a ya sallar asuba an yi mubaya'a ga bello shine amirul mu'minina sai aka ce ku je ku bude wa sarkin gwandu kofa yana zuwa aka bude mishi yazo yana zuwa bello ya tashi yana tarban shi sai ya ce koma ka zauna anta amiruna kai ne shugabanmu sai je miƙa mishi hannu assalamu alaikum na yi maka mubaya'a akan alkur'ani da sunna matakar kana kan gaskiya dan shi ne almajirin shi ne amma kaga shikenan me kake tunani in yanzu ne da har yanzu da gwandu da sakwata ana yaƙi har yanzu ana yaƙi har yanzu da ana gaba da juna to ahlus sunna suna da sabanin fahimta amma ba sa rabuwa so abinda muke ta nuna kenan yanzu mu ba ma cikin kungiyar izala amma mu ba mu dauki yan izala makiyan mu bane ba mu dauki yan kungiyar izala abokan gaban bane mun dauka yan uwan mu ne 100 bisa 100 ba mu da bambanci da su haka ya kamata su ma su fahimta amma fa muna da sabanin fahimta akan abubuwa su ma suna da sabanin fahimta mu ma da ke wajen kungiyar muna bin manhajin ahlus sunna din imu imu din muna da sabanin fahimtar wannan ba shi ne abin da ba za ka iya raba ɗan adam da shi ba domin asalin sabani tabi'a ce tabi'a tana da tasiri game da duk abin da mutum ya zama ka duba da kyau ka gani idan likita ne bai rabe sai ɗabi'a shi ta yarabanci ta bi shi a aikin shi na likitanci idan bahaushe ne sai ɗabi'a shi ta hausa ta bi shi a aikin shi na likitanci ashe abin da ya zama ɗabi'a ba a sukar mutum a kan shi amma kar ya bar wannan abin ya tasiri kuma wajen aikin shi a ƙarƙashin wannan jama'a kun ga wannan rarrabuwar da muke yi to ita ce sharri amma ba saɓanin fahimtar ba idan kuka ji kaset ɗina da ne na sanya mishi farin saƙo na fatan alheri zuwa ga ƙungiyar izala a ciki sai da na faɗi cewa kafin izalar najeriya ta rabu fa ta bauchi ta rabu da shekara uku kuma me ya raba izalar bauchi tun a 1987 izala ta rabu a bauchi yan masallacin bakin kura daban da yan masallacin gwallaga nan an sa mala ibrahim can kuma an sa dattijan can ya ci gaba da malam gidado ba sa bin junansu sallah ba sa magana da juna shi yasa labari ya iso malam gida da cewa an haɗe daga sama rana masallacin gwallaga ya sallah saboda shi kanshi sabanin ya ishe shi amma kuma an dai kasa haɗewa ana cewa an haɗe sallar juma'a can ya je ya yi to ahli sunna ba sa saɓani wanda zai ja su rabu amma ahli sunna suna iya saɓanin fahimta amma an ka dube su ɗaya suke kuma zuciyarsu ɗaya take yanzu mu duk zagin da kai wa 'yan izala to da mu kake duk abin da 'yan izala suke da shi na aƙida su in ka kafirta su da mu kake ko ka ce a ban da 'yan salafiya da 'yan izala kake a ƙarya ne mu ne 'yan izala da mu ake haka ya kamata su ma su fahimta haka kuma ya kamata kowa ya fahimta amma fa wannan abin fa bai hana gobe kuma ka ji mu kanmu muna da saɓanin fahimta ba amma ba mu rabu ba don haka ku kiyaye abin da muke magana dangane da waɗannan firak su suna saba amma sai su rabu kun tuna lokacin da su sala zariya suka yi ta wa'azi suna zagin azazzaki shi azazzaki yake yi ja'fariyya na ashariya su ma haka iran suke wa aiki shi ma iran yake wa aiki me yasa suke zagin shi me yasa suke tsine mishi albarka saboda suna da wasu sabanin fahimta dangane da yaya kamata a gabatar da kaza dangane da yaya shikenan wannan sai kai ga raddi ga juna dan haka ahli sunna ku kiyaye wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kar ku zama irin mushrikai waɗanda suka rarraba addinin su suka zama jama'a jama'a a cikin tafiyar tasu Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam sai ya ci gaba da cewa unzur maqalatil islamiyyin ka duba littafin maqalatul islamiyyin na shi abul hasan kenan da al milal wan nihal almilal wan nihal na al-imam abdul karim ash-shahru satani kenan da kuma littafin at-tafsir fi din da littafin al-farq bain al-firaq da littafin i'tiqadatu firaq al-muslimin wal mushrikin da al-furqan fi ma'rifati aqaidi fi ko na'am al-burhan fi ma'rifati aqaidi ahli al-adyan da kuma dhikru madhahib al-firaq al-ithnatayn was-sab'ina lil-yafi'i waɗannan littattafan in ka karanta su za su taimake ka kwarai da gaske wajen gane waɗannan ƙungiyoyin amma na gaya muku manyan masana a wannan zamanin saboda samuwar wasu ƙungiyoyi sai suka ci gaba da rubuce-rubuce saboda waɗannan ƙungiyoyin da kake ji su ne kuma suke ƙara reshe suke ƙara fitowa amma kullum abin da malaman ahli sunna suke dubawa mecece asalin aƙidar da wane ya rike to bi gabdin nazar na irin abubuwan da ya kirkiro daidai da zamanin shi ba zai cire shi daga wannan ƙungiyar ba shi yasa kuka ji yan boko haram kai tsaye muke kiran su khawarij kai tsaye ko shakka ba ma yi saboda mun san aƙida mafi girma ta khawarijawa suna da ita ita ce gaggawar kafirta musulmi don yayi aiki na kafirci ko na fasikanci sannan da zartar mishi da hukunci to duk wanda ya ɗauki wannan siffar sai a ce to shi kenan ya zama khawariji domin a wannan lokacin tambayoyin da wasu suka rinka mana a kun ce waɗannan irin khawarij yan boko haram akwai su shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kuna cewa a wancan lokacin akwai karatun boko ne kaga ana duban abin da suka kirkiro ne a yanzu a zamanin su a'a yanzu a ƙasar mali ai kuma ba boko haram suke cewa ba a ƙasa algeria ba boko haram sunansu ba a saudi arabia ba boko haram sunansu ba idan ka shiga sudan ba boko haram sunansu ba amma abin da ake duba shine menene aƙidar da ta haɗa su yanzu mu ba aƙida ba izala muka ce ba ba shine sunan makarantar ba ba shine sunan tafiyar mu ba amma in kai ka dubi irin aƙidun mu me bambancin mu da yan izala ka dubi yan izala me bambancin su da mu to duk abin da ya bambanta mu waɗancan 'yan gutsu-gutsu ko ba komai kowa da garinsu ne kamar bahaushe ne yana can a zamfara sunan shi bahaushe wance yana can a dutsen ma sunan shi bahaushe wance yana can a mataru a ƙasar zazzau sunan shi mai bahaushe amma hausa iri ɗaya suke ba iri ɗaya suke ba don haka ku rinka kiyayewa da kyau galibin wannan ilimin dangane da firak na lura da yawa ba a san shi ba shi yasa galibi sai a kasa gane suwane ne kaza mu dawo yanzu mu dubi wannan murji'a wannan murji'awa na daga cikinsu a wannan ƙasar tamu jama'a da yawa daga 'yan siyasa da 'yan boko waɗanda suke ganin ai in ni musulmi ne don na ɗibi dukiyar jama'a na ci ba komai to in aka tuhumce su ne sai su yi ƙoƙarin halatta wa kansu da cewa to ai sun ci rabansu ne in ka tambaye su waye raba sauran da su ba su samu rabansu ba me yasa ba a ba su ba a ƙarƙashin wannan halatta wa mutane su ci dukiya ta haramun an fahimta jama'a da zimma cewa ai su musulmi ne wannan murji'anci ne sannan 'yan sanda sai ka sami 'yan sanda sun tsaya a tsakiyar daji da bindigogi duk wanda ya zo sai ya aje musu naira goma naira ashirin naira talatin in ka tambaye su abin da za su ce maka a suna tsaye a ranar dinnan su ne muku aiki wa ya sa kuma muka sa ku tashi ku bar gurin mana gwamnati ce ta ɗauke ku aiki ta sa muku albashi kuka ce kun yadda in albashin ya maka kaɗan ka bari in ka ce a to ai ba idda zan yi don haka barin yi haka ba yadda za ka yi shine za ka nemi cikon abin da ka rasa a wurin gwamnati a hannun jama'a duk wata fatawa da tawili da za ka yi wa kanka wajen halatta wannan naira ashirin da kake karbe murji'anci ne saboda haka kaga yanzu kenan ashe murji'ancin ba wai za ka dube shi ne kawai ta ɓangaren malamai ba a'a musulmi ne sai ya halatta wa kanshi wasu saɓon Allah saboda wasu larurori waɗanda yake na da'awa ne kawai na ƙarya ne na iddi'a'i ne a ƙarƙashin wannan jama'a kun ga wannan aƙida ta murji'anci to za ka iya samun a waɗanda yake malamai ne da ita a waɗanda yake 'yan siyasa ne a waɗanda yake 'yan boko ne matan aure da yawa yau a najeriya musamman matan hausawa a arewa murji'awa ne mafi yawancin mata murji'awa ne za ta zage saboda tana girki sai a kira sallah sai ta ƙi tashi da nufin me ci na gaba da sallah ka ji la'ananniya ci na gaba da sallah kamar gara ci na gaba da sallah shine hadisinta da ta rike kuma annabi ya ce wanda duk ka shayar ko da kare ne ko mai hanta ne gaskiya annabi ya faɗa haka za ka samu lada akan haka kike jinkirin sallah a to ai in na bari miyar za ta kone in an sauke ta za ta kone a ai yara ne dole a ciyar da su saboda akwai falalar tarbiyya duk wannan murji'anci ne basu sani ba rashin iya fassara aqidan ne da salanta yadda take ko shi yasa ba a ganiya shi yasa duk wata mata da za ta fake da cewa aikin gidan miji ya zama tana saba ma Allah wajen ibada akan lokaci wallahi murji'anci take fama da shi ta kudurce aqidar ko bata kudurce ba amma ta sani wannan na daga cikin usulul murji'a Allah maɗaukakin sarki kiyaye na'am na'am na'am na'am na'am na'am
idan aka bayar suna aka karfinta na'am aka bayar sannan za a iya bayar da yi wannan kudin eh to shi shi ma wannan ya shiga cikin ya danganta sai an halatta idan ka ba da cin hanci har yanzu kana ganin laifi ne shikenan ka dauki fasikanci ka yadda kayi shi murji'i shi baya yadda laifi ne shi abin da yake gani to ai ina da imani to imani ya na ya shafa wannan a'a to ai ina da larura to larura ta ta halatta mini a'a ka dauki cin hanci ka bayar eh saboda wasu kudin ka su fito eh ka tabbatar da cewa cin hancin haramun ne saboda haka cin hancin ba halal bane abin da yasa dokar musulunci da ta haramta cin hanci ta kawo wani wuri da ta yi sassauci ba ta kawo ba don haka babu wani nau'i na cin hanci wanda ya halatta an fahimta jama'a amma dokar musulunci ta haramta zinare amma sai ta kawo wani wuri da ta yi sassauci to a daidai wannan lokacin in ka samu larura kana da ramin haƙori sai aka ce za a narka gold zinare a ɗura maka to halal ne yanzu ba fatawa ba ce nassin da ya haramta hakan nassi kuma ya sake halattawa kuna fahimta abin da muke cewa jama'a larura ce ramin haƙori ko ba larura ba idan aka rike maka kuɗinka aka hana ka biya ka shiga larura ko baka shiga ba to amma jajirce akan a fitan maka da haƙinka kaka ba su ko kwabo to waɗannan abubuwan idan za ka aikata suka yadda ka aikata suna nan a laifi to sai kuma a koma cikin ahalari a cewa shurutu tauba annadamu alama fata wanniyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi amma haka mutane suke yau in ne kwangila aka rike min kuɗi gobe in ne kwangila aka riken kuɗi jibi in ne kwangila sai ya zama ɗabi'a yanzu duk kwangilar da ne ni na san abin da zan je in kai a fitar min da kuɗi na me sunan abin da nake kai wannan cin hanci da atamfofi da shaddoji da turare da ragunan layya shi yasa wani mai dan motsuwa motsuwa ana ganin shi haka yana da bukata wurin wani abuja ya je sai rago aka yi mishi kilishi ya je ya kai ran na ya je ya zauna a falon ana kaza sai mai gidan ya sako diya kore su sai ce wallahi shi ba zai tafi ba sai an fito mai da kilishin shi dan dama ba dan Allah ya bayar ba ya bayar ne dan a saurari bukatar shi to wallahi ba za a yi mai biyu babu babba kilishin shi babu bukatar shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka a takaice wato abun ko shine duk abin da kai na saban Allah kai da saban Allah kai amma in kai kokarin halatta wa kanka saboda larura ko ka halatta wa kanka saboda ganin kana da imani ko ka halatta wa kanka saboda kaga kana da wasu hasanat ko kun fahimta jama'a to murji'anci ne wannan shine a lokacin ga Khomeini ya kafa daula da ake gani ta musulunci ga kalmomi da aƙidun kafirci yana da su idan aka ce Khomeini kafiri ne sai su ce mutumin da yayi kaza yayi kaza na'am ka haddace ƙur'ani tsaf har da ayar magana shan giya duk ka haddace sai kuma ka zo ka sha giya sai aka ce ka yi fasikanci sai a ce haba duk hadda ƙur'anin da ya yanzu abin da su ɗaya rubuci suke ke sai su ce muna da hadda ƙur'anin za ku ce muna kafirci Allah zai ɗauki ƙur'ani ya saka cikin najasa ne aslun min usulil murji'a wannan magana ita kanta tana tabbatar mana da shi shine wato suna ganin kafirci ba zai samu zama inda musulunci yake ba ba haka ba ne kenan ridda ba za ta yiwu ba ga mumini to tana yiwa ko ba ta yiwa to duk wanda yake ganin tudun alheri ya sa sharri bai da matsayi tudun biyayya ya sa ko ya saba ma Allah babu komai to wannan yana da tunani irin na murji'awa jama'a kun fahimci wannan da kyau to galibi in ka dubi ma'aikatan gwamnati yanzu da suke sata kuɗi da 'yan sanda da suke cin hanci da alkalai duk wannan uzuri ne yanzu ka binciki nawa ne albashin alkalai a jihar ku ta kaduna a jihar ku ta naija nawa ne albashin alkalai a jihar ku ta sokoto nawa ake baiwa alkalai sai ka ga alkali kana ganin shi alkali da timimar rauni ko naira dubu takwas da ɗari bakwai ake biyan shi an je an kafa shi a ƙauyen soba fulani sun kawo shari'a suna rikici su da manoma don haka wannan zai ɗibo zabi guda goma ya kawo wannan zai ɗibo kwai ya kawo wannan zai ɗibo masara ya kawo duka sai ya ce to ai saboda albashin shi bai ishe shi ba kudin motar ma da yake shiga mota daga nan cikin garin zari yake tafiya so ba dubu takwas ta yi kaɗan don haka sai ya halatta wa kanshi wannan kwan zabi da waɗannan buhunan masara da sauran hidindimu da ake mishi wallahi al'azimi wannan aƙida na daga cikin usul na murji'a saboda kan ka saba ma Allah ko ka yadda ka saba ma Allah to sai me sai ka tuba to kuma ka tuba gobe kakka kuma to ka ji abin da yasa ba za su iya ba saboda yau ka karbi kwangila ta miliyan ɗari. an ce sai ka kawo miliyan goma za a fidda maka da kudinka a halin wannan miliyan goma ba ta daga ciki ba ta da alaka amma sai ka fitar sai ka basu sai aka fitar maka da miliyan ɗinka ɗari tafiya ta tafiya sai aka sake ba sai ka yadda cewa ka yi zunubi wannan miliyan goma sai ka tuba me biyo baya gobe sai aka sake daga kwangila aka baka a wannan ko a wata ma'aikatar sai ka sake ɗauka sai ka sake bayarwa wancan tuban da kai annadamu ala ma fata wan niyatu alla yauda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi ila dhanbin ya koma ila dhanbi nafsihi a karkashin wannan jama'a yana da mummunan hadari kwarai da gaske irin wannan mummunan halin da mutane suka samu kansu Allah madaukakin sarki ya kiyaye na haka mata sai ku kiyaye kina jin an fara Allahu akbar Allahu akbar mafi munin abin da zaki shine sai ki samo tsumma sai ki dage tukunya sai ki aje sai ki kashe risho din sai ki fito amma ya kamata a kitchen din ya zama akwai agogo kin san karfe 1 ke sallah kina ganin 12 da rabi ta yi ki fara kokarin rounding miyar in ba haka ba ki tattara ta ki aje ta ki shirya wallahi jama'a in ba haka ba ko kaga ayan nan za ta yi aiki akan ka kalla lamma ya qadima amara har ranar mutuwa ba za ki gama girki ba har ranar mutuwa ba za ka gama aiki ba duk abin da kake har ranar mutuwa ba za ka gama ba sai Allah ya ce ga kanan ka mutu abin da aka ce kai ba shi kai ba wasu ayyuka ka ɗibo kai wa kanka fatawa sai kai ta yi shi yasa kullun na gaya mutane suka zo aiki makarantar nan sai a kira sallah sai mutum ya ki sakowa ai shi albani yake wa aiki bai san cewa shi kanshi albani dan uban shi bai san yadda za a yi da shi an je kiyama ba balle kai da ka zo albani aiki karan kada miya wallahi mutane kuma galibi ina son gaya muku duk malamai haka suka daure mutane gindi zaka je gidan malamai zaka je makarantarsu zaka je masallacinsu zaka samu wasu mutane da aka aje su ne to malamai aiki su waɗannan mutanen ba a damu su yi karatu ba ba a damu su yi ibada ba ba a damu su samu tarbiyya ba ana ganin ai naktabisu min nurikum daga hasken ku na malamai ya ishe mu ga sunan irin sa ana ta sa su a gidan rediyo sai ka ji ya ce mu ne muke wa Abubakar Gumi kaza in za a yi wa'azi mu ne yaran Sardauna can ya wa Abubakar Gumi yanzu bai da karatu can ya wa Sardauna yanzu ko kansila bai samu ba kuma bai da kotaro a duniya kenan ba a je lahira ba saboda haka hidima ga wani malami ko wani annabi bata isar maka ka shiga aljanna ba sai kayi asalin abubuwan da annabin ya zo da su don haka ku tsaya ku dubi wannan yana daga cikin janibi da yawa da ba a lura da shi ba jama'a ana sakaci dangane da wannan janibin me alakar karatun shine wannan sakacin game da wannan janibin ko to yana daga cikin ka'idojin murji'awa shine ainihin tunda ina share masallaci to ku dai ku yi ta sallah ni ko ba sai na yi ba da ka taba yi sai ka annabi ya faɗi falalar sharan masallaci amma ina falalar ita sallah da yinta akan lokaci da yinta a jama'a sai manta da wannan yana son ya nuna maka falalar sharan masallaci haka kuma mata kuke haka za ka samu 'yan kasuwa sai kawo maka ai falalar neman wa iyali abinci shi ya hana don haka sai an idar da sallah shi zai zo ya tashi ko sai in ya je gida ya yi tashi wannan duk murji'anci ne mutane suka samu kansu a ciki jama'a kun fahimta to tambayar ita ce wanda ya samu kansha ɗayan irin waɗannan halaye ana iya danganta shi cewa kai tsaye murji'i ne malamai suka ce a sai in masani ne amma kamar irin waɗannan 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati sai dai a ce suna da ɗabi'u da aƙidoji na murji'awa amma malamai da waɗannan masu magana addini su kai tsaye sai a danganta su saboda su wannan abin suka kama suna ganin shine aƙida waɗancan ku galibi sun samu kansu ne kuskure wani ma bai san ma'anar abin da kake faɗi ba yanzu duk waɗannan maganganun da nake faɗi yau da za ka je ka samu wani alhaji wanda sai karfe shi da yake yin sallah azhar da la'asar na magariba in an ce mishi to alhaji me yasa sai ya ce wallahi muna ta neman abinci algafa ta malam ka san iyalin su ma kula da su ibada ne ka ce to alhaji ka zama murji'i kana murji'anci bai ma san ma'anar abun ba da haka ba za ka danganta shi kai tsaye ba sai dai abin da yake yi murji'ancin ne amma ba lallai ne shi ya zama murji'i ba shi yasa magana dangane da aƙidu da ƙungiyoyi ko ina buƙatar sai kun natsu da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malai yace na'am na'am har wanda ba zai je ba man qala hina yasma'u nida haka hadisin muawiya yace cikin sahih muslim na'am na'am na'am ya dama ba ce musu ake su lallai su tawo ba amma me ake alamta musu lokacin sallah yayi wata tana ji an kira sallah ba za ta yi sallah ba sai karfe hudu amma sallah an kira ta tun karfe daya amma zuwa karfe hudu lokacin ta gama shiryawa yara abinci a lokacin za ta tashi ta azhar a lokacin za ta tashi ta la'asar me yasa ta jinkirta tana girki saboda haka lokacin da aka kira sallan ba ana cewa dole ne ta zo sallah ba amma ana cewa lokacin sallah ya shiga kuma ana ce mata lokacin sallah muhtari ya shiga wannan shine bayanin Allah ya taimaka malam ya ce sun maƙala sa'annan sai shi al'imamu abul hassan al'ashar ya ce maƙalatu ahalis sunna haka ne? mun karanta ai a ashe da sauran rina aka ba wal murji'a wal mu'tazila da mu'tazilawa mu'tazilawa mun yi karatu a kansu a baya su ne waɗannan da ake kira 'yan ƙalaƙato to haka duk wanda ya ɗauki usul ɗinsu na daga cikin usul ɗinsu shine mai hankali yana gaba da nassi hankali yana gaba da nassi ina ma'ana wannan ƙa'ida a wurinsu shine lokacin da shari'a ta ce kaza sai ni na ga wannan abin hankali na bai ɗauka ba to yaya hankali na ya ɗauki wannan abin shine abin gabatarwa hankalina ya kai ga inkarin wannan abin na shari'a inkari gaba daya shine sai ka ji sun ce ainihin fa'alqihi ramiyat tanzil ma'ana me yazo a qur'ani me yazo a hadisi jefar da shi dauki abin da ya daidai da hankalinka jama'a kun gane yana daga cikin babbar ka'idar su ita ce ana gabatar da hankali akan nassi don haka in nassi ya zo ya ce kaza hankali bai ɗauka ba to sai a ce hankali yana nan daidai ne to nassin sai a tuhumce shi a ƙarƙashin haka suka yi inkarin ibadoji da yawa da ƙur'ani ya zo da su hadisi ya fassara sai su yi inkarin su sai ce saboda annabi ya ce dukkan hadisin da ya zo idan ya saba wa ƙur'ani to jefar da shi wannan ƙarya ne annabi bai faɗi wannan hadisin ba karanta littafin miftahul janna fil ihtijaj bis sunna na al-imam suyuti annabi bai faɗi wannan hadisin ba ko kada hadisan galibi suna saba wa hankalin su ne wanda sun riga sun yi amfani da hankalin su sun hukunta aya to tunda haka ne idan hadisi ya zo daga baya ya nuna fassarar da suka yi wa ayar ba haka ba ne sai su ce a shi hadisin ne abin jefarwa wannan yana daga cikin wata magana da na faɗe ta a wannan karatu ina fatan ku koma baya ku saurara da kyau bana iya tuna kowane kasar ita ce ahalus sunna baya ɗaukar aƙida da tunanin shi wato da hankalin shi sannan ya tafi nomo nassi ahalus sunna daga nassi ne yake cire aƙida da haka in aka zo ahalus sunna aya zai karanta hadisi zai karanta sai ya dubi meye ayar da hadisin take cewa sai ya ce aƙida kenan fahimtar kenan amma yan bid'a za su fitar da aƙida don aka tambaye su me dalili sai su tafi lalibe lalibe ina fatan ku iya bambancewa dukkan yan bid'a gaba ɗaya sun yi tarayya akan wannan ko a yanzu aka ji yayi fatawa in ka ce me dalilin ka sai ce eh ina jin a duba bulogul maram sai ka ce a'a ina son tabbas ne sai ce eh to ina tsammanin za a samu analil autar sai a ce a'a ina ne tabbas za a samu sai ce to ka bari dai zan binciko ba wai ya san dalilin ne ya manta ba a'a tun da yake bai taba wa matsalar bincike ba yanzu ne ta zo ya fatawa da ita kai kana da wani nasi sai ka ji ya saba sai ka ce mishi ko akwai wani nasi da zai goyi bayan taka maganar yanzu ne zai fara maka lalibe in ka kawo wannan in ya kawo wannan ka ce bai ba sai kuma ya ce to ai ga wannan in ka kawo wannan in ya kawo ka ce bai ba sai kuma ya ce maka to ai ga wannan wannan na daga cikin alama yan bid'a to mu'tazilawa suna daga waɗanda suka kware akan haka yanzu mutazilawa ba su yadda cewa mace tana, tana haila a ba za ta yi sallah ba suka ce ko tana haila za ta yi sallah me yasa sai suka ce saboda ƙur'ani ya hana a sadu da mai haila ne kawai fa'tazilun nisa'a fil mahidi in suna haila ku nisance su suka ce duk ƙur'ani ba inda aka ce katta yi sallah duk ƙur'ani ba inda aka ce kada ta yi azumi shi yasa kaga a zamanin Aisha da wata tattazo ta tambayi Aisha ranki ya dade a sayyida Aisha mace tana haila ta yi azumi ta yi sallah ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba wacce hikima ke ga haka sai Aisha ta ce a haruriyatun anti ba haruriya ce ke suwa ne haruriyawa su ne waɗannan mutane da suka kafirtar da musulmi suka yi ta faɗa tafiya ta tafiya suka zama khawari daga cikinsu ne aka samu wasu suka ɓalle sai suka zo garin hiraura kamar yadda yake haka da suka ɓalle wa daular usmaniya a zamanin bello wasu sai suka yi ɓangaren gwandu suka je suka kafa ƙauyuka a nan da tafiya ta tafiya sai kuma wasu sai suka balle su kuma sai suka yi ainihin gabas su ne suka yi wajen kwatar kwashi ta yanzu ta jihar zamfara waɗancan suka zama khawarijawa ne waɗannan kuma suka zama mu'tazilawa to as-sayyida Aisha sai take ce wannan mata a haruriya